ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله هو تعالى تبارك وتعالى جميل أمر المكشين يوم عشرين وقت الربيع الأول هجرة عن محمد صلى الله عليه وسلم الموت الله مدينة شكرا من تاع تدريب كل عبدين بيار تدريب بيجا بيار دورنا أكتوبر بشكرا من بلا شكرا ميلادية من دعوة كافر يا الصالحين من كلام سيد المرسلين زام تاشي باب تحريم الظلم والعمل برد المظالم آه زام تاشي عوانا بادي بيكي مغانا akan haramcin yin zalunci da kuma umarni da maida haƙƙin wanda aka zalunci ba قال الله تعالى ما للظالمين من أمين ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير وأما الأحاديث فمن أحاديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهد آه wannan babi kamar yadda kuka sani a ranar imamun nawawi duk babi da zai bude shi yana buɗe shi ne da ayoyi alƙa'ani mai girma da wannan babi ya zai mana magana a kan haramcin yin zalunci zalunci haramun ne sannan kuma da umarni akan mayarwa mai haƙƙi haƙƙinsa idan an zalunci da aka zalunta to a mayar masa da haƙƙin sai kuma wajensa to malamai sun gaya mana cewa shi a zulmu zalunci shi ne wato ka cuci wani abin da bai canci abin da ba na mutum bane ko kayan mutum da ɗaura a rice shi ne ka zalunce ko kuma ɗauki abu a sanya shi a wajen da ba wajen sa ba shi ma zalunci ne duk da kalmar zalunci ta zo da ma'anoni da yawa a ta zo da ma'anoni da yawa cikin alƙur'ani mai girma mai ake nufi da zalunci Allah da barka da Allah ya ce allazina amanu wa lam yulbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum rabbuhum mujrim wanda suka yi imani ba su tuna imanin su da zalunci ba waɗanda su ne suka zama zalunci da Allah da barka da Allah kun su da shi ne to zai zama sabon suna son shi wani hali waye ne mai cuɗanya wani abu cikin imanin da ba sai Qur'ani yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka shi babban zalunci don haka malamai sun yi magana akan ma'anar zalunci ne wasu da dai ne ya ka dauki abu aka mai shirka da ba nasa ba aka dauko wani abu wanda abu bai ce wato matsayin bai ce mutumin ba aka bashi to an yi zalunci ko kuma da haƙƙin wani a babu wani ko wani ya cuci wani kayan haƙƙin sa ne sai ka sai ka cuce shi ka hana shi ba ka bashi yadda abin yake ba to shine ka wannan zarar shi to shine sai bude mana babu kamar yadda ya saba yi da ayoyin alqur'ani mai girma insha Allah tabaraka wa ta'ala na cewa malin zalimin min hakimin wala shafi'i yura lalle ranar jami'ar kiyama shi azzalimi da yin hukuma sun zalunci ba su da wani makusanci mai tausasa musu ba su da shi shi ne habib wanda ya zama makusancin su ne ko mai tasasawa ba su da shi wala shafi'i ba sannan kuma ba su da mai wato ceton su wanda ya cece su ya tsaya ya bi cikin lamarin su ba su da shi to da man ayoyin sun taho Allah ta baraka ta ala ya ga mai cewa a yawmun barizun لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما- بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم نزفت اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع to Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a wannan ranar za a watsa mutane kowa a fito da shi la ya fara ma yi nufi a wannan ba a wannan ba mu da zai kuya komai da shi sai Allah ya ce ni ma ne ku yau wane ne yau yake da isa da iko da iyawa wane yake da bada ya wayar to ba wanda zai yi magana a wannan lokaci da masu mulkin da aka yi da mulkin da suka yi da komai ba wanda zai iya cewa komai في ذلك الذي إذا أنت أرضى لله الواحد القهار يوم ملكي yana wani Allah maka da cin nan mai rijaye wanda ba wanda ya sai wani abu sai shi shi Allah ta baraka ta ala ya cewa alayhi sun za ku da su shi ma kasar yau za a saka wa kowace rai da abin da ta yi la zulmal yau yau babu zalunci ba za a zalunci kowa ba kowace rai za a saka mata da irin abin da ta zo da shi inda ba da yi ne ta Allah ne gaggawan yin hisabi ne kowa za a gama da shi ya wuce shi da Allah ke cewa wa an zirku yau da ya Allah ai ya ya Rasulullah kana ba su ka karkatar da su akan wannan rana ranar da ya ba shi a wannan ranar ne idan kulubu da hadadir gabu a wannan ranar ne zuciyoyi da idanuwa da yanayin na firgici kowa da ba da cikin tsorita kowa ya tsorita yana cikin cikin firgita da tsorita shi da Allah ke cewa malin zalimi da muhammadu a wannan ranar azzalimi bashi da mafusanci mai sonsa mai tausasa masa mashi da wannan ranar ba zai da masa ba sannan babu mai ceto wanda zai masa biyayya da ke babu saboda ka duk zalunci da ya duniya ya zalunci mutane ya zalunci kansa to ba ne iya ɗauke masa komai a yau shi Allah tabaraka ta'ala ke faɗa a a wata ayar kuma yace wa qala ta'ala wa ma lil zalimin min nasir shi azzalimi a wannan rana bashi da mai taimako bashi da wanda zai taimake shi ya agana masa a wannan rana ya yi zaluncinsa ya gama a cikin rayuwar duniyarsa da zo haka shi zaluncin nan yana da wuri inda mutum zai yi zalunci zai yi wannan zalunci malaman suka ce na farko shi ne ya zalunci kansa ya cutar da kansa ya zalunci kansa abin da musulunci ya hana shi bai hannu ba yana aikatawa sai kan na sai taimake shi cikin yin wannan zalunci ko kuma ya zalunci wani to bayan Allah ya kira nau'ukan mutane da irin aikin su da cewa zalunci ne da suka da irin wannan ayyuka ne in ka duba Allah tabaraka wa ta'ala na cewa a wa manazzalu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'ati fawadiha a cikin azzalimai akwai azzalimin da yafi ba azzalimin da yafi wanda mimman mana'a masajid Allah wanda ya hana masallacin Allah an yi da fi haku ya hana kira sunan Allah cikin masallacin Allah ya hana cikin Allah to babu azali ka wasa a wani wajen Allah ya ce wa wannan nan mun mani tawa ala Allah al-kariba wa huwa yu'a ila al-islam babu wani azzalimi kamar azzalimin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana kira zuwa ga musulunci yana nuna cewa a zuwa da addinin Allah ba ya jingiri karerai ya jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala a wani wajen Allah ya ce wa wannan lamu wa wannan lamu min ta Allah ya kadi man qala ummihi ilayhi wa lam yuwa ilayhi shay ba azzalimi kamar azzalimin da ya ce Allah ya sauka masa da wani abu kuma ya sauka masa da komai ba to zaka ji ne sunayen azzalimai waje-waje da irin aiki da suke aikatawa da za ce to wannan aikin zalunci ne an kawo shi waje daban-daban in ka yi yin wani aiki to babu azzalimi ma kamar ka sai da zaka cewa Allah tabaraka ta'ala na cewa walau tara lil zalimun fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim wa aqridu anfusahum a عليهم تنزل عذاب الكون بما كنتم تكون على غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون Allah ya ce ranar randa wanda mai zalunci mai zalunci randa mutuwa ta zo maka za ka ga wal mala'iku ba su zuwa cewa kan jiwa musu mala'iku za su kewa yin ce kawo rayuka kawo ranka kawo ranka fito da shi ka babu saboda me al-yawm tunzuna azabul mulki bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqq kaji bagariya ne ya dawo saboda kuna faɗa wa Allah abin da Allah bai ce ba kuce ya faɗa abin da Allah bai haramta ba kuce Allah ya haramta to da dalilin wannan zalunci za mu ce ku ya kawo ra'ayi to haka dai in ka gani a cikin alƙur'ani wuraren suna nan da yawa wanda sun yi magana irin nau'uka na zalunci da ɗan adam zai yi ya zalunci wani kuma haramun ne duk wanda ya zalunci to bashi da mai taimako ba wanda zai taimake shi amma duniya wannan zalimi na ba'dhum awliya'u ba'd wallahi waliyul muttaqin ina rayuwar duniya ne azzalimi za ka suna son yin wasu azzalimi idan kana cutar mutane kana zaluntar su to manya manyan azzalimi suka ji labari za su kara maka fa'awa ne ba wai hana ka za su yi ba sai a ce a aiwa ne a ya iya ya fi yadda abu yake ya san yadda ake tafiya sai su kara taimako ga cikin wannan aikin matsala cikin wannan zalunci da kake kana zaluntar mutane wannan malami na ba ku mu auliya ba a nan kenan amma a taba babu to zai ga idan mutum ya zama yana zaluntar jama'a ko yana cutar su sai ga ma ana ƙara masa kaimi haka wani ake bazan da yake amma ranar lahira fa wallahi wali mustaqim Allah shi ne wani mutum lamarin masu tsoron Allah yanzu za ka yi zalunci dai musulunci ya hana kasa zalunci kan gama balle ka zalunci wani da dukkan lokaci yadda yake haƙƙin wani ne za ka rike ko kuma abin da ya cancanci a bawa wani ne a ɗauka a bawa wani a bawa wanda bai cancanta ba duk wanda shi da zai zalunci kuma kowanne yana ya faɗa cikin wannan aikin kowa yana yin irin gwagwargwar matsayinsa zalunci ko ya zalunci kan nasu ko ya zalunci wani gwagwargwar matsayinsa kar ka zama ne ake zalunci a zalunci wani ka zama ne zai zuwa gabanin da suke yi ba da wani ba zai shugabanni bane ba kai ma akwai wuraren da wuraren ka ne wanda ya kamata ka karatu ne a wannan wajen shi ne zai gaya mana cewa wa mala hadisi da min hadisi a jiwar abi zarri radiyallahu anhu wa sallam da fi akhir babu jihada yace amma hadisan da suke magana akan zalunci akwai hadisi na abi zarri rifari radiyallahu anhu wanda aka gabatar da shi a ƙarshen babi na mujahada wannan hadisin hadisin kursi ne kamar da kuka sani wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim ya ku bayina lalle na haramta zalunci a bisa kaina sannan na sanya shi a tsakaninku abin haramtawa saboda kan su zalunci kaga nan Allah ya ce ya yi ibadi ya ku bayina bai ce a'a ya ku zuwa gabanni a cikin bayi ba a dukkan bayi ake magana da kowa da kowa saboda ka kowa zai iya zaluntar wani ke to Allah ya haramta ka cuci wani ka zalunce ko ka rike haƙƙinsa sannan ya sanya wannan a tsakanin mu haramun ne kan wani cutuwa amma yanzu mun zo wani lokacin da kowa in ya samu dama zai cuta kowa da mai dukiya da talaka da mai ƙarfi da marar ƙarfi da lafiyayye da cutacce marar lafiya da mai wadata da marar wadata da kowane irin nau'in kuduka kowa wani ya samu dama ya za a yi cutuwa ne kawai ya zalunce shi in ka ce a zalunci ne zai ci haɓa ga suwa ne su bani zuwa wanda suke nan ba gani ba zai ɗan na nan da kuma da wani haka da bai kai komai ba ai ne zalunci ne su ga zalunci ba kamar ɗin gawa ya su suke zalunci ba shi ma me yi to amma kai din ma cikin matsayinka tun da kana cikin bayi nan da Allah ya ce ya yi ibadi ya ku bayi na da Allah ya haramta maka da zalunci wani wannan hadisin ya yi umumin kowa da kowa sai ka mana hadisi kuma suke magana akan zalunci yace wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ittaqul zulm fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah wattaqu shuh fa inna shuha ahlaka man kana qablakum amalahum ala an sabaku dima'ahum واستحلوا محارمهم رواه مسلم آه الإمام النووي رحمه الله يشي منع وعن جابر رضي الله عنه لسيدنا جابر أن كان من إدعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشي أن ذلك لو سمعت غريش ياشي اتقوا الظلم كجي صورا ذلك كجي يا ذلك كجي فإن الظلم للي ذلك ظلمات يوم القيامة wato duhu ne ranar tashar yawa wata ku shoh sannan ku kiyaye ku ji tsoro ku kiyaye ruwa fa inna shuha saboda lalle ruwa ba a halaka man kana qablaku shi ya shi ya halaka waɗanda suka zo kafin ku amaru ala an sabaku dima'ahu ruwa ne ya dauke su ya kai su matakin da suka zubar da jinanansu wasu hannu maharimahu sannan suka halatta kuma abin da aka haramta musu rawar muslim imam muslim da yadda wannan hadisi ga cikin wannan hadisi da sai na jari allah kara masa ya jari wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ji tsoron yin zalunci mu ji tsoron yin zalunci saboda shi zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama to kaga wannan wurin malamai sun magana da yawa a wannan wurin shi zalunci ka zalunci wani ko ka cuci wasu wata jama'a wani haƙƙin su ka rike ko wani abu nasu ka wuce za ka yi wayo a ciki ka zalunce ba a ciki sai ka daga wannan ka nemo duhu ke na kafin da gilayara ka ɗauko duhu ne za ka je da gilayara shi za ka da marfata ala ya damar cewa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah shi ne mafificin lamarin mu'minin yana fidda su daga cikin dubbai duhun zalincin da ke da yuzuwa min zulumati ila zuwa da hasken musulunci idan Allah ya haskaka kai ba ka musulunci ya hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi kamar ba ba za ka yi zalunta ba ba kaga an fita ga daga cikin duhun zalunci kenan an kawo cikin haske wallazi da kama ku auya hu tsahu yukhrijuna min an-nuri ila dhulmat su kuma kafirai mace mace lamarin su sune wadannan tsabutun da suka kama suna fitta su daga wannan hasken suna jeba su cikin duhu kenan saboda idan ka zalunci wani ko ka cuci wani kafirin da cikin wannan hasken ne ka fada cikin duhu duhu da ba san karewar sa ba sannan su ba su mai cimar wannan duhu da zalunci duhu ne ranar da kyawar shi zalunci shi za ku ƙani yake gaya mana cewa yau ma tarar mu'minu wal mu'minati ya tsaro bai na ajin wa ta'imani ku shira ku ne wajen zalunci da ta tana hawa ta alimabiya zalika al-fawzul azim يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إذا انتم وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله تبارك وتعالى يتقام الشوى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسألونهم بين أيدي وكلمتهم ran da shi alkiyama da ta ne ba a wannan ranar ne za ka ga muminai muminai a tsakanin junansu hakkinsu yana yana zagawa a tsakanin su ga hasken da suna so hasken nan a gaba da su da baya da su da gefen su ana musu albishara cewa yau kun samu aljanna kun zama yin aljanna wanda korabai suna gudana a cikin wani aljanna da suke ciki to kuma su kuma shi ne Allah ke gama yau mai kuni kuna da kuma da lafiya lillazina amanu zuruna naqtabis min nurikum za su tafi musu guda da dakuna ga gida su ga wani ne guda da dan uwan ga wannan hakkin mana tunda hadisi ne ya ce mana fa inna zulma zulmatu yawmal qiyamah kaga wannan ranar da kiyama sai munafikai sa cewa mu'minai mu ma ku ba mu wannan wannan hakkin naku ku ba mu dan dokana nasban fi nuri kuma dan tsakura daga haske kullum ruwan mu haska wani gani sai a ce musu aka koma can baya ga tana su kuma ya ba waje ku dozo doshi daga can ku dawo da shi to su daga sun zalunci a duniya sun cuci mutane sun sun cici haƙƙinsu haka za su zama za su zama a cikin wannan nuna a cikin wannan nuna su zama ba za su dace ba sun faɗa cikin duhu kenan ba wani haƙƙin da za su samu da saboda haka karka kuskura ka zalunci wani in ka zalunci ka zalunce shi ko ka cuce shi wannan duhun kana kara wa kanka duhu ne kana rage wa kanka haske na sanin yanzu ba sai ka tashi ga shi kana gani amma baka gani saboda babu abin da zai haska maka amma in ka tafi baka zalunci kowa ba to za ka samu wannan hasken a can da sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wata kushuwa ku ji tsoron ruwa ku kiya ruwa ku zama marwata malamai suka ce mana ashof da aka gawa nan ana nufin wato ruwa ne amma wanda yake haɗe da kwaɗai albukku shi ne ruwa zalla alladina ya makaruna wa ya amuruna nasa bil bukku masu yin ruwa wanda suke mamutan mutane su ruwa to wannan ruwa ce zalla amma asho ita kuma rowa ce amma kuma ta haka fadai Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya hana mu wannan aiki kar mu zama marwata kuma mu zama fadayyu kaga idan mutum ya zama shuh yake yi ba bukul ba yana rowa amma yana da fadai kuma ga rowa ta tare da shi amma kuma yin kayan wani ya rinka fadayin ya za a yi wata abu da zuwa nusa amma shi kayan da kuma zai taɓa bari wani ya samu ba to ya samu shuku kenan ya samu shuku wato ga ruwa ga kuɗin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana fa inna juha halaka man kana qablakum ku sani ba wannan ruwa wanda take haɗe da fasiyin nan ta halaka waɗanda suka zo kafin ta halaka waɗanda suka zo kafin wannan ruwar da take haɗe da fasiyin kai ne duk abinka ba za ka taɓa bari wani ya samu ba inda abu za ka ne za ka hana kowa amma kana ganin abu a hannun kuma za ka yi kokari kai ya baka amma kuma za ka yi ba shi kawai ba sani salatu mai ce wannan halin da ruwa da fadayin nan shi ya halaka waɗanda suka zo kafin ku amma da kuma alaran sama gudu ba wanda har ya kai su suka zubar da jini idan ka karanta alƙur'ani mai girma cikin sun bakara za ka samu wannan magana saboda fadayi ya jawo har aka zubar da jini ai kiskar da aka bata ne musa alaihi salam da mutanensa suka abin da ya faru na maganar wanda aka kashe nan wa ita qatan nafsan fadara'u biha wallahu yuridu ma kuntum taktumun fa qul nadribu bi ba'dha kadhalika yullahu mawta wa yuridu ayatihi la'allakum ta'qilun Allah yake maganar cewa sun kashe rai wani ne aka kashe shi ba gane waye kashe shi ba sai aka ta aka ta sabani a cikin waye kashe shi sai Allah ya yi niyyar ya fidda a gane waye wannan kisa da suka zo suka yi tambaya suka zo gaba da Musa ne da suka ce an yi kisa ya za mu gane wanda ya aka kashe nan amma a cikin mu ne mu gane waye ba sai aka ce musu inna Allah ya burku wa tasbu baqara ku je ku yanka raniya suka ce su kana ga musu ne kisa ko ba wani kisa ne ya suka wuri ba suka ga wannan jayayyar to abin da ya jawo shine wani ne dan babban sa ne mutumin yana da dukiya mai dukiya ne mawadaci ne shi kuma yana fada yin dukiyar yana son dukiyar kuma ya gagara gani fa mutumin da mamma zai wuce ya bashi dukiyar nan ba bai mutu ba sai ya kashe kaga kwaɗayi ne ya jawo yi wannan kisa to kaga shine alaihi salatu wasallam abin da ya fara halaka wannan suka ruka duk shine wannan fadayi da ruwa saboda abin da ya jawo suka jawo wannan wahalar duka akan magana fadayi ne to shi kenan da kaje shi akan zai gaji dukiyar sa kenan ya mallake sai kuma aka zo aka ta jariya aka zai ka saniya suka ta jariya har da karshe ne mun da Allah ya bige su aka ba su da saniya da za su yanka da suka yanka suka dauki wato har da saniya suka bugi gawar da ita sai mutum ya tafi ce ga wanda kashe ya nuna wanda kashe shi kaga dai wannan dukiyar ba ta halatta da shi ba tun da yare da ba ta magana to wannan hadisi sallallahu alaihi ya ce abin da ya jawo wanda suka baka su suka halaka shine wannan ruwa da kadai ai ganin a hannun abin da yake hannun wani da ya jawo har ya je ya kashe shi yana tsammani zai gane dukiyar kaga zalunci ne kai ne yanzu kuna zaune da mutum dukiyarsa tana hannunka sai ka yi kokari a za a yi maka halaka rayuwarsa saboda kana kwaɗayin ko kana kwaɗayin abin da yake hannu na haka dukiyar ya za a yi ka mallake ko kuma ka je ka masa wani asiri ne ko kai wani abu da sai abin da kace wani mutum zalunci ne ka zalunce shi ai wani kan in dai ana so abu ya a samu a wajen sai a bi samun wani kuma wani mutum ya je ya yi wani abu sa ne ya je ya shirya wani sihiri ko ya shirya wani abubuwa ya zo ya hau kansa da kai don yi jira jira ya je da dubu kenan da dubu ya je ya je da dubu sannan sai an warware wannan zalunci da ya to idan mutum ya zama yana yana da kwaɗayi yana da ruwa zai iya fada cikin wani yare bai yarda da hali da Allah ya bashi a kai ba wani zai ya za a yi da mallake dukiyar sa da kowa da matawa wani ne za a yi da mallake shi sai ya tsaye da shi za ka iya yi ka mallake shi sai ya tsaye da shi amma in ka je lahira ko za ka gane ko yau a lokacin saboda ka zalunce ka zalunce shi to kuma yawanci wannan yanayin na zalunci shi ke jawo mana fadayi shi ke jawo mana ruwa an ba ta abu ka raba mutane ko an ba ta abu ta hannunka zai zo sai ka riƙe abu ko ka rage shi kana fada yin wani zai amfani ka yau nawa abu da kare yin ba abu da bai yake ba zai maka kuma ba kuma da dai sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya halaka mutanen farko ma wanda suka zaka biyu shine wannan ruwa da kare har ya jawo suka zuba jiri sai rage ruwa sannan wasu hannu maharibahu shi ya jawo musu suka halarta haramu abubuwan da haramun ne suka halatta shi saboda ruwa da tsaye ne saboda zalincin da za ka cuci mutum an ce to yanzu wani ba in dai kana ka samu kanka sai dai ka je ka aika da ake yi kaza a kira wani abu da haramun ne a cikin zumunci ka aika da sai ka ce ai in dai bukata za ta biya ko ma ne za ka yi in dai bukata za ta biya ko ma ne ake so za ka yi ka ga ya lalace zo na ka musulunci bai yadda da wannan yanayin ba ka ce kowa me za ka aikata saboda bukatar da biya kuma haka muke yanzu mutum ya cikin kira wasu abubuwa abubuwa na haramu da ya san haramtattu abubuwa ne a cikin musulunci saboda ya samu ya cuci wannan kosa musulmi sai ce ai in fiye da wannan ne ma zai in fiye da wannan ne ma zai yi wani ba don in ji lahira kuma zai ga ya fada cikin mummunan hali رواه مسلم امام مسلم يروي حديثه آه wanda mun fara karantawa kenan zai zamu ce hadisan da suka fara maka magana a kan zalunci da kuma nau'ukan sa shi zalunci kamar da muka faɗi yana da nau'i iri iri za mu je cikin hadisan da za mu karanta abin da ake yawan mutum ya kiyaye kar ka zalunci kanka shi ne wani na farko kar ka zalunci wani ta kowane yanayi kar ka zalunci shi ta kowace bisa kar wani zalunci haƙƙin sa kar ka rike in ya baka in ko in ya baka hakkin ko shi kenan wani kuma sai ya rike hakkin wani ya zalunce shi nan kuma to yanayin zalunci da kanka zalunci mutum da ko ina kar hakkin sa ka rike kar kuma ka dauki hakkin da ba na da ka bashi wannan ba yanayi ne na zalunci saboda ka mu dage mu kiyaye shi wannan karama a karanta wani dan mu ji mu dage mu aiki da abin da muke ka yi kokari cikin abin da aka karanta ka gwada kwatantawa kar ka duki wani kar ka zalunci wani kar ka yi kwaɗayin abu da yake hannun wani har kana tunani ya zai ka ɓace abu ya zama hannunka in ka gani suka roƙi Allah kai ma Allah ya baka ba ka ce Allah ya ɓace da wane ba ka to yana ga insha Allah za mu zaka nan idan an muka rabu da zaman za a daura a cikin wannan hadisi da suke mana magana akan haramcin yin zalunci da kuma maida haƙƙin wanda wanda aka zalunta abin da kuka jaje ya Allah ya rubuta sa أمر بالشكر وما أدب لنا بشأن الحصن صلى الله عليه وسلم ألا يجيء يوم يجيء ويجيء يجيء ويجيء ويوم لا يجيء ويوم لا يجيء يوم يجيء ويجيء ويجيء ويجيء ألا يجيء يوم شيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألا يبرم يدي sauƙin rayuwa da wannan fitintunu duka Allah ya yi mana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هذه الله صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين